على النبي الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته shigaba da karatunmu na risala muna cikin bayani dangane da abin da ya shafi zakka mun yi zakkar kayan noma mun yi ta zinariya da azurfa ko? tau shekaran jiya mun yi abin da ya shafi haraji da jizya da da da rikazi yau za mu ci gaba ya ce babun fi zakatil mashiya babi dangane da zakat dabbobi mashiya dabbobi daga mashayan shi abu mai tafiya shi ne mashiya kila daggare shi tura sun kasa mashin ko ta babi game da hukuncin zakkar dabbobi meye nisabin ta meye gwargwadon abin da ake fitarwa shi abin da wannan babi zai bayani wa zakatul ibili wal baƙari walganami faridatun sai ya fara da hukuncinta da kuma nau'in dabbobin da ake fitar mazakka yace zakkar raƙumma da ta shanu da ta ƙadduwa ganam ƙadduwa ƙananan bisashe tumaki da awaki su ne ganam ganam da hausa sai a ce ƙadduwa ƙaramar bisa awaki sai a ce musu ma'az tumaki a ce musu danu to in ka haɗe su tumaki da awaki su ne ganam ƙananan bisashe sai ya ce zakar raƙumma da shanu da ta ƙananan bisashe faridatun farilla ce ka ganin sai ya dunkule mana abu biyu abu na farko waɗanne irin dabbobi ake hidda mazaka sai ya ce raƙumma da shanu da ƙananan bisashe ashe kenan duk wata dabba wadda bata faɗo cikinsu ba ba ta da zakka su ɗaya dabbobi waɗanda mutane sun ka mallaka to kaga ashe zakka ba ga kowace dukiya an ka shar'anta wadanda wasu wasu keɓantattun dukiyoyi ne shari'a ta shar'anta ma zakka gare su don haka wanda ya ƙara abin da babu ga shari'a to wannan shi ya yi ƙari babu ruwanmu da ƙari ne ina fatar kun fahimta yanzu sai wani ya bushe iska ya ce a'a a to an ka hiddan ma akwai zakka bale bale bale balle jimina tunda akwai yawa ta yi kudin jimina to don haka yaya za a barin jimina hmm? wani iyakar bisashen da yaka kiyo kaji gonar kaji gare shi kamar irin sadiya kaga shi kaji yaka kiyo su babban ko kaga shanu da yan kwarori na amma dai kaji su a abin to ya za a hiddan ma awaki yanzu kajin miliyan nawa a gonan nan duk a ce ba su da zakka dole a hidda zakar kajin nan na fatar kun fahimta to kaga wannan duk ra'ayi ne to haka malamai sun kai ga sauran abubuwa ai bai ikaka aka cewa abu kaza bai da zakka ah to kai ka shar'anta zakka halal wanda to ubangiji na mantuwa wa ma kana rabbuka nasiya ubangijinka bai zama mai mantuwa ba balle a ce ai mancewa yayi da abu kaza da abu kaza da abu kaza don haka zakka ibada ce tsintsan harka ibada ko kiyasi baya shiga a tsaya sai da nassi to nan ne mun ka samu baraha fasa da sauran mallamai su suna ganin za a yi kiyasin kaza akan kaza mu ko muna ganin ibada ba a kiyasi gare ta to sai ya dunkule abu biyu nan na farko nau'in dabbobin da aka hiddan mazakka ya kawo su guda uku raƙuma da shanu da tumaki da awaki sannan abu biyu na biyu meye matsayin zakarsu meye hukuncinta sai ya ce farilatun farilla ce kaga abu biyu ke na ya faɗi nan ko zakar raƙumma da shanu da ƙananan bisashe farilatun farilla ce to sai ya fara da raƙumma ya ce wala zakata min al'ibili babu zakka daga raƙumma fi aƙalla ga abin da ya kasa min hamsin zaudin daga amali biyar zaud raƙumi babba amali shine zaudun kaga kenan su ma raƙumman da an ka shar'anta ma zakka kamar yana sun ya ce babu zakka gare sai sun kai nisabi suna da nisabi ko da an shar'anta zakka akan dukiya to kuma sharaɗi na biyu sai ta kai nisabi in ba ta kai nisabi ba ba ta da zakka yanzu zinariya da azurfa akwai mai saɓana an shar'anta zakka gare su to amma duk ya kaɗan nan zinariya da azurfa gare sai ka haidda mata zakka sai ta kai nisabi in zinariya ce sai ka ta kai dinari ashirin ‘yan azurfa ce sai ta kai dirhami ɗari biyu in kana da dirhami ɗari da tisa'in da tara sun shekaru ba su da zakka sai sun kai ɗari biyu yau sun ka cika ɗari biyu to da bakin yau za ka fara ƙida ba yau za ka yadda muhu zakka ba sai ba ɗiwar haka kuma sun shekaro kenan nisabi sannan ka yadda muhu zakka haka ashe ba komi aka yadda ma zakka ba to shi ne nisabin nisabin raƙumma sai sun kai amali biyat ma'ana raƙumi biyat me ya hamsu zaudin don kalmar zaud ba kuwa ce ya ce wa hiya hamsin min al-ibil raƙumma biyar zaud babban raƙumi shine zaudu amali kaga kenan nisabin raƙumma yana fara da raƙumi biyar in kana da raƙumi hudu kaga babu ba su da zakka sai sun kai biyar to in raƙumman ka sun kai biyar fafiha shatun akuya ta tabbata cikin nan ba raƙuma za ka basuwa ba akuya nau'i guda ce da raƙumi to sai malamai sun kai amfani da wani sun kace shi ya halatta kuma a fitar daga abin da ba nau'in abin nan ba misali kana da zinariya ga komi a hadisan annabi sun nuna mana daidai da kayan kawa na mata inda sun kai nisabi sun shekaru sun yadda muhu zakka to yanzu mace tana da munduwa ta kai nisabi ta shekaru in shekara ta cika za ta hidda zakka kaiwa ta kai a bulguci munduwar na a bada zakka a sai a auna munduwarta ta zinari ta kai nawa ta kai laba 23 kaga kaga ta kai nisabi ko tunda daga laba 20 na zinariya to yanzu laba 23 ce to kaga sai a hiddo mi azzakasu ɗaya bisa 40 nasu sai a ce yanzu laba 23 na zinariya ya kai naira kaza to ɗaya bisa 40 yanzu a ce naira kaza to sai ta ɗauko nairori sai ta basuwa maimakon zakar zinariyar ga shi ne malamai ke ce ma al'akhazu bil kima amsa kima abu yanzu kayi noma kayi noma abubuwan da Allah ya ce a hiddan mazaka kuma sun kai nisabi ko to maimakon ka ɗauki damman nan ka basuwa sai ka ga kai son haka damman ka kowane dame a yi mai kuɗi nawa dame yake dubu biyar misali kowane dame dubu biyar to dame uku kaga sai ka ɗauki dubu goma sha biyar kuɗi tsaba ka ba su a maimakon damma ya halatta shi ne al'akaz bilkima tun da yanzu zakat ta raƙumma ce za a hisuwa a matsayin ka hisuwa da awaki kaga akuya kuma jinsi ne daban da raƙumi ba jinsi guda ba ne to shi ne ‘yan raƙumman ka sun kai raƙumi biyar fafiha shatun akuya ta tabbata gare ta shatun jaza'atun wadda ta gama jaza'atun mai hira authaniyatun ko kuma wadda ta gama hira jaza'a wadda annan tana hira me hira fira eh canjin haƙori ma'adalla waɗanga su haɗi waɗanga su hito to shi ne jaza'a daga jaza'un ne mai ma'anar suƙuɗun ta suƙuɗu asnanaha wadda ke kayar da haƙoranta tana kayar da wasu suna fitowa shi ne jaza'a saniya kuma wadda hatta ya ta ƙare ita ce saniya ina fatar kun fahimta To, in raƙumma sun kai biyar, fafiha shaton akwai na tabbata cikinsu, jaza'atun, wadda ke fira ausaniya ko wadda ta gama fira, min julli daga mafi yawan ganami, ƙadduwar ahli zalikal balad mutanen wannan gari. Na haɗa muku ganam ƙadduwa ƙananan bisashe. To, yanzu da an kace a bada akuya. akwai za a bai ko tunkiya sai a diba nan garin nan na shi wanda garin su shi wanda zai hidda zakar raƙumma da awaki da tumaki wafi yawa ‘yan awaki sun fi yawa sai a fitar daga akuya in tumaki sun fi yawa sai a fitar daga tumaki muna tare shi ne ma'anar min julli daga mafi yawan jullin mai ma'ana akthari daga mafi yawan ganami ƙananan bisashen ahli zalika albala da mutanen wannan gari min da'anin daga tumaki au ma'azin ko awaki sai a diba waɗannan na hewa waɗanda duna hewa sai a fitar da cikinsu to da bakin raƙumi biyar akuya guda ake bayarwa raƙumi shidda akuya guda raƙumi bakwai akuya guda raƙumi takwas akuya guda ilatis in har su kai raƙun matar duk dai akuya guda aka basuwa to menene tsakanin biyar da tara hudu kaga shidda bakwai takwas tara kaga duk dai kaga yanzu mun samu intabal na hudu ko to duk dai akuya guda to intabal tsakanin wagga farilla da waccan farilla shi ake kira lokas lokas mi sunan lokas da hausa kun dai fahimci lokas yanzu ko aukas ko ka ce inda hafsu kake yi to ka to ka zana bisa hanya ga hili cikin masallaci ha inda hafsu hake yi ka ce aukas inda warshu ka ce ka ce lokas ko ma bayan alfari da ta abinda a tsakanin rabon zakka guda biyu shine lokas da bakin raƙumi biyar duka akuya aka fissuwa ilatis in hassu kai raƙun matara duk akuya guda aka hissuwa thumma fil ashari sannan in sun kai raƙumi goma shatani sai a ba da shatun guda biyu awaki guda biyu ila arba'ata ashar hassu kai sha hudu akuya goma sha ɗai sha biyu sha uku sha hudu duka awaki biyu aka bai kaga abin da a tsakanin goma zuwa sha hudu shine lokas sun mafi hamsata ashara sannan in sun kai raƙumma sha biyar salafu shiyahin sai a ba da awaki uku ilatis ata ashara har zuwa goma sha tara da bakin akwai raƙumi sha biyar sha shidda sha bakwai sha takwas har raƙumi sha tara duka awaki uku aka bai faya za ka nut ishirin in raƙumman ka sun kasance raƙumi ishirin fa'ar ba ushiyahin sai a ba da awaki hudu awaki hudu za a ba su in sun kai ishirin ila arba'in wa ishirin har zuwa ishirin da hudu da bakin ishirin zuwa ishirin da hudu ishirin da ɗai ishirin da biyu ishirin da uku ishirin da hudu duka awaki hudu aka bai thumma fi hamsin wa ishirina sannan in raƙumman ka sun kai ishirin da biyar to wannan sai a ciranta da gaba da awaki sai a koma gaba da raƙumma hiddar da zakka da raƙumma in raƙumma sun kai raƙumi ishirin da biyar bintu mahadin sai a ba da raƙuma ɗiyan mai ciki hamid mahad mahad daga hamid hamid daga mahid mahidun bai ma'ana hamilun mahidun ko mahidun naƙatun mahidun taguwa mai ciki to in raƙumman ka sun kai 25 raƙumi 25 bintu makadin sai a bada raƙuma mace diyar mai ciki uwarta ta yi ciki ya shekara nawa kenan wahiya ita ce bintu sanatai na 'yar shekara biyu ba yana nihin wata cika shekara biyu ba wata cika shekara guda ta shiga cikin ta biyu domin raƙuma tana ɗaukar ciki wata guda wata goma sha biyu raƙuma ka yi sannan ta haihu sannan ta yaye shekara guda ta yi ban nono shekara guda da zaran raƙumi ya cika shekara guda shi kenan an yaye shi ya bashan nono ina fatar kun fahimta To, fa'in lamta kun fiha idan raƙuma ɗiyan mai ciki wadda ta cika shekara guda ta shiga cikin ta biyu in ba ta kasance fiha cikin raƙumman ka ba, famnu labunin to sai ka ba da ɗanɗan mai shayar da mama zakarun namiji. Ashe shi ya nuna ga bisa shi, bisa mace ta fi ƙima ga zakka bisa ga bisa namiji. Don mi don mace ita ka haihuwa, bunsuru sai dai ya ta girma amma bai haihu amma tunkiya shekara guda ta haihu to in raƙumman ka sun kai raƙumi 25 sai ka ba da raƙuma mace wadda ta cika shekara guda ta shiga cikin ta biyu to in ya zan cikin raƙumman ka babu irinta to sai ka ba da raƙumi namiji ko ɗanɗan mai shayar da mama kaga ya cika shekara wanda ya yi shekara biyu kenan to da bakin raƙumi 25 haka raƙuma za ka ba su wa bintu mahadin ila hamsin wa talatina har zuwa 35 kaga an samu intabal na nawa kenan goma 25 zuwa 35 25 to duk wannan intabal na goma shine lokas to duk dai raƙuma za ka ba suwa wadda ta cika shekara guda ta shiga cikin ta biyu bintu mahadin ɗiyan mai ciki an haife ta uwarta har ta ɗauki cikin ƙaunar ta bata da haihuwa ba sun sannan fi sittin wa talafi na ‘yan raƙuman ka sun kai talatin da shidda bintu labunin sai ka ba da raƙuma mace ɗiyar mai shayar da mama uwarta ta haihi ƙaunar ta tana ba da mama wadda ta cika shekara biyu kenan ta shiga cikin ta uku wahiya ita ce bintu talata sinina yan shekara uku ba wadda ta cika shekara uku ma'ana wadda ta cika shekara biyu ta shiga cikin ta uku to su zaka ita zaka ba su ila 45 har zuwa 45 da bakin 36 har zuwa 45 kaga interval na nawa na tara 36 37 38 39 40 41-42-43-44-45 kaga intabal na raƙuma tara to duk waɗannan tara lokas ake kiransu sun sannan fi 60 wa 40 na 'yan raƙumman ka sun kai 46 hikatun sai ka ba da raƙuma da ake kira hika wacce ce hika wahiyar ita ce allati yasluhu wadda yake kyautata ala zahariha akan bayanta alhamdu ciki wadda take kyautata ta ɗauki ciki wai ɗurƙu halfahal kuma namijin raƙumi shine fahal fahal namijin komi namijin bunsuru namijin rago namijin sa namijin raƙumi shine fahal wai ɗurƙu halfahal kuma namijin raƙumi ya ɗurƙu yana iya takinta ana iya takinta kuma tana iya ɗaukar ciki wahi ita ce bintu arba'i sinina wadda cika shekara hudu wadda ta cika shekara uku ta shiga cikin ta hudu ita ce hiƙa allati tasta hiƙo kenan an tuɗi raƙa wadda ta cancanci hiƙa daga a haƙo ne cancanta wadda ta cancanci a take ta ko ta cancanci ta ɗauki ciki shi a dalilin da yasa ake kiranta hiƙa muna tare to ila sittina da bakin arba'in da shidda raƙummanka in sun kai arba'in da shidda sai ka ba da hiƙa wadda ta cika shekara uku ta shiga cikin ta hudu ila sittina har su kai raƙumi sittin da arba'in da shidda zuwa sittin intabal na nawa sha hudu sun mafi ihdawa sittina sannan in raƙummanka sun kai sittin da ɗaya jaza'atun sai ka ba da raƙuma jaza'a jaza'a wacce ce jaza'a cikin raƙumma wahe ita ce bintu hamsini na wadda ya shekara biyar ma'ana wadda ta cika shekara hudu ta shiga cikin ta biyar ita ce jaza'a ila hamsin wa sab'ina har su kai saba'in da biyar da bakin sittin da ɗai zuwa saba'in da biyar intabal na nawa kenan sha hudu sun mafi sittin wa sab'ina sannan in raƙummanka sun kai saba'in da shidda binta labunin wannan alif na binta ana kira ne alifu tafniya asali ne bintani sai an ka yi hasfin nuni an ka ba alif da binta labunin ina fatar kun fahimta to in raƙumman ka sun kai saba'in da shidda binta labunin sai ka ba da 'ya'yan masu shayar da mama guda biyu binta labunin wa'inda sun ka cika shekara biyu sun ka shiga cikin ta uku ita ce bintu labunin to sai ka samu irin su guda biyu ila tis'ina har raƙumman ka su kai raƙumi tis'in daga saba'in da shidda zuwa tis'in thumma fi ihdawa tis'ina sannan in raƙumman ka sun kai tis'in da ɗaya hiƙata ni sai ka ba da hiƙa biyu wa'anda na cika shekara uku sun shiga cikin ta hudu ita ce hiƙa to sai ka ba da guda biyu ila ishirin na mi'a har su kai raƙumi ɗari da ishirin fama zada to abin da ya ƙaru akan raƙumi ɗari da fama zada ala zalika duk abin da ya ƙaru akan haka raƙumi ɗari da ishirin to shi ken da zarar raƙumman ka sun wuce 120 to ta gayyar alwajibu in ji mai izziya sai ka yi fafi kulle hamsina cikin kowane raƙumi hamsin hikato sai ka ba da hikka wa fi kulle arba'ina cikin kowane raƙumi arba'in bintu labunin ka ba da bintu labunin wannan shi ne zakar raƙumma sai dai mu karanta don mu samu lada tun da ba mu da raƙumma mu ho ka gani to yanzu in kun ka diba kun ji dai yadda aka hidda maraƙumma zakka ko to garin suwa na adda raƙumman da suka hidda zakka su su wadatar da talakawan garin nan ko can inda adda raƙumma zai yawa raƙumi nawa za a hidda ma zakka da zai wadatar talakawa babu don aka zakka ba an shar'anta don a wadata talakawa ba don dai a taimaki talakawa amma ba a wadata su ba da ɗaya zakka ba ta wadata babu wani gari da an ka yadda zakka ta wadata talakawa an ta shar an ta zakka don a taimaka ma wadata su taimaka ma talakawa yanzu in kana da raƙumi biyar ka hidda akuya to kaddara ka ɗauki akuyan nan ka ba mutum guda sai ka ce ka wadata shi in ya sai in ya yanke ta kwana nawa naman zai yi mai shi da mutanen gida ne in sai su waye kuɗin nan kwana nawa za su yi mai kuma ku duwa da haka so ne ba hakon ba sai ba ɗewar haka to me wadatawa ciki a matayi ta ku diba in raƙumman ka sun kai da bakin 91 zuwa 120 raƙumi 120 wani na yin mallaki raƙumi 120 sai ka ba da raƙuma biyu 'yan shekara uku uku sun shiga cikin ta hudu guda biyu raƙumi 120 wani na mallaki raƙumi 120 to raƙumma biyu 'yan shekara uku sun shiga cikin ta hudu zaka ba su to kaga raƙumman na in ka ba in ka hidda raƙuma biyu mutum nawa zaka ba mutum biyu kowane mutum ka ba shi raƙuma guda to shi aka da talakawan garin ku balle duk mutum nawa zaka samu wanda ya mallaki raƙumi 120 mallaka ta shi dai don haka ba an shir'anta zakka don wadata talakawa don a taimaki talakawa dai masu wadata su taimaka musu to Allah ya shirya da mu to wannan ita ce zakkar raƙumma wala zakatu min albaqari sai ta shanu babu zakka ga shanu bakar jam'in baqaratun baqaratun ta'un dinnan ta baqaratun ba ta'ut tanifi bace a ta'i ce ta mufradi kamar shajaratun itaciya guda me jam'inta shajarun ina fatar kun fahimta to bakaratun ta'un din nan ba ta tani ba ta nuna mace bace a'a ta nuna saniya kwaya daya jam'inta sai ya zan bakarun yace wala zakata min albaqar babu zakka ga shanu fi aqalla cikin abin da ya kasa min 30 daga nage talatin. su ko shanu me nisabi sai sun kai nagge talatin sai sun kai shanu guda talatin sun shekaro to lokacin nan za ka ɗauka ya ƙwara guda sai ka basuwa ɗan maraƙi guda ka basuwa to fa'iza balaga ta ha in shanunka sun kai talatin fafi ha tabi'un maraƙi tabi'un maraƙi maraƙi ƙarami shi ya tabbata cikinsu ijilun burgumi jaza'un mai fira wanda wanda wanda wanda ke wanda ke fira yana kayar da haƙoranai to me yasa ake kiransa tabi'un mai biya la'annahu yatba'u ummuhu don ba awa da yaye shi ba yana biya uwa tai shi yasa ake kiransa tabi'un wanne ne maraki tabi'un burgumi kada aufa sanatain wanda ya cika shekara biyu ma'ana wanda ya cika shekara guda ya shiga cikin ta biyu wanda ya isa layya ba shi ne wanda ke layya ba to thumma kadhalika sannan hakan ga dai zaka ci gaba da bada maraki da bakin 30 31 32 33 34 35 36 37 38 har su kai saniya 39 dukkan marakin nan dai zaka bai hatta tabluga har sai shanunka sun kai 40 na shanu 40 da bakin shanaye 30 ka bada maraki in sun kai 40 fa yakunu fiha musinna sai karsana mai shekaru ya kasance ciki to nan wala tukhazu ba a karba kowace iri illa unta sai mace in baka da yar cikin gargin ka sai dai ka tai wani wuri ka sau karsana karsana karsana karsana abin so dore ko naggi mai sayan wata naggi wacce ce karsana wahiyar bintu arba'i sinina ya shekara hudu ma'ana wadda ta cika shekara uku ta shiga cikin ta hudu to ita za a ba su in sun kai shanaye arba'in wahiyar saniyatun ita ce wadda ta gama hira ta yi hira ta ƙare fama zada duk abin da ya ƙaru akan shanaye arba'in to ta gayyar wajibu fafi kulle arba'ina ci sai ka ya cikin kowane shanu arba'in musulna sai ka ba da karsana wafi kulle talatina kowane shanu talatin ta biyun sai ka ba da maraƙi aga ita ba ta da wani gumodi me nisabin shanu sai sun kai talatin in don kana da shanaye ishirin da tara duk sun shekaru ba ka ba da zakkansu don ba su kai nisabi sai sun kai nisabi sai ka ba da maraƙi guda wanda ya cika shekara guda shiga cikin ta biyu To, wane mutum na yin mallake shanu talatin shi ɗaya mallakarsa ne, mutum nawa ga gari za ku samu wanda yin mallaki. To, kuma cikin shanu talatin ɗan maraƙi ɗai wanda ya cika shekara guda shiga cikin tafi za ka ɗaukuwa ka ba suwa. Kaga mutum guda za ka ba aiko? To, to sai ka ce kawo da talakawan garinku. An dai taimaka musu. To, sai mu tsaya nan ko? Wala zakata fil ganami. sai in Allah ka mana rai gobe a shiga cikin zakka ƙananan bisashe tumaki da awaki to Allah ya samu na albarka ga abin da an karanta madalla madalla shekaran jiya malla asadu sunna yayi nasiha game da karatun aqida ko to ya kamata mu samu litta da muna yi sai an kabari tunda in kuna tunuwa mun yi fatahul majid mun yi aqidatu dahawiyya don mun yi su daga baya sai an ka bari kaga kowa dai ya fahimci aƙida ta yi salakin shi yasa kaga ga barkata na ana ta yi wanda bai kamata a yi ba kuma ita at ta farko to ya kamata mu samun mu aƙida lokaci muna da tayar shedul kam amma ya kamata a samun mata lokaci sai a samu littafin aƙida a samu to mu shi irin yanzu sai a yi risala a yi aƙida koko yahi don shi ɗaya aka matsuwa shi ɗaya aka karanta risala a yi aƙida to haka ya kamata kaga sai ma ta samu kwana biyu ga sati to Allah ya taimaka mana to wanda littafi ya kamata a sa na aƙida eh aqidatul wasiqiyya eh eh to ba a ko son yi ƙasa gara a yi sama to wani ya kamata a sa wanda ba a yi ƙasa ba eh to to tunda ita ce dai ya sharhi ai ba karatu aka sharhi ba to to kowa ya tunani wannan littafi ya kamata a sa ai tunani zuwa gobe Allah ya kai mana rai ta mu tafi to Allah ya sa mana albarka ga abin da mun ka karanta ta yi tsaye ga karatu mutane suna ja da baya ga karatu wasa da karatu wasa da addini ne gaba ɗaya ba abin da addinin musulunci illa ilimi falalar ilimi na sha faɗi ina maimaitawa tun nan duniya Allah ya nuna mana falalar ilimi ku diba ilimin banza ilimin neman abinci ilimin boko wanda ya yi shi duk 'yan ƙasa muke muna da equal opportunities ga gwamnati ko tun da duk matsayinmu guda 'yan ƙasa amma wanda ya yi ilimin nan jiyar da gwamnati ke karrama shi bisa ga wanda bai yi ba in ka yi ilimi gwargwadon matakin iliminka gwargwadon irin yadda gwamnati za ta ɗaukaka aiki in baka da takarda ko guda an ka ce a ɗauke ka aiki sai dai a ɗauke ka mai gadi ko lebara su aka ɗauka kuma har abada in ka yi shekara hamsin baka wuce lebara sai dai a yi ma annual increment amma dai haka an ka ɗauke ka haka za ka ritaya to yan Allah ya taimake kana takardar firamare kila na a ɗauke ka masinja wanda yanzu kana iya karantawa ko ɗauke ka masinja owan tau eh in ka yi takardar sakandare sai a ɗauke ka osiri akwai inda takardar sakandare ka terminating zuwa mataki na nawa o7 ko o6 o6 nan takardar sakandare ke dole ba a komai ma promotion da ka kai o6 sai ka karo sai ka samu additional qualification in ka yi nd national diploma shi ko da nan ana yi ma promotion haka kai mataki na nawa na sha, sha biyu ko sha uku sha biyu ko sha uku dai sha uku har zuwa mataki na girin level satin ka gani satin ko an ɗan tasa an zan manya to ka gani in ka samu ƙari digiri ko hnd to ka abin da sky is your limit in ka zo da takardar digiri nawa aka ɗaukaka o8 ko ka gani o8 kaga ya yi wanda ya zo da takardar sakandare an ka ɗaukai o3 ya yi wanda ya zo da diploma an ka ɗaukai o6 o6 aka ɗaukan mai diploma ko to kaga in ka zo da digiri sai ɗauke ka o8 in ka zo da masters digiri nawa aka ɗaukaka o9 kaga da bakin 9 ka fara aiki kana ɗaya da wanda ya fara osiri yaushe osiri zai cimma nayan kuma manya sun yi samun promotion bisa ga ƙanana don su a can kusa ga murhun wuta ka gani eh ka gani kaga da nan sai ka ji mutum ya kai darakta da nan sai ka ji shi famanan sakatare su kai da ya isu ya limit haka sai ana ce mai ranka ya daɗe waɗanda nan ya iskan musu an ɗauke su aiki shekara goma sha ko ashirin da wani abu kahin a ɗaukai sai su koma suna ce mai ranka yaɗi sai a ɗauki ƙaton ofis a bashi da ac da komi zamanin da gwamnati na rabon gidaje har gidan gwamnati a bashi a bashi motar gwamnati sai a ɗauko dattijo warin uba ne a aje mai nan bakin ofishi matsayin masin janai kuma da shi dattijon da 'yan najeriya na miya shi dattijon ilimi na duniya kaga tun nan duniya Allah ya nuna mana falala ilimi duk yadda an ka so ka baka takarda ko guda sai dai a baka kwangila ko a yi ma wata alfarma amma dai ba a baka ofis to in ya zan tun nan duniya ilimi ya zan haka wanda bai da ilimi ya nakasa to kenan irin yadda marasa ilimi nan duniya sun ka nakasa haka muke sun mu nakasa gobe kiyama to duk wanda ya zama ne ya ƙi karatun addini to abin da ya ɗaukan makai ne kenan ya yadda ya nakasa don haka wasa da addini ne wasa da zuwa makaranta dole a tashi tsaye ga zuwa makaranta sannan in akwai uzuri ga kowa na rashin karatu to mutanen wannan zamani ba su da uzuri ko kutancin azzara don an yi lokacin da wani littafi duk garin ba a iya karantar sai su shewa don sai sun tashi danna har agadas can ɗaya adda mallamin da aka iya karantar da su karantu littafin nan su dawo ƙasa duk fannin ilimin da ka sani ana karatu duniya na addini yau babu fannin da ba a iya karanta su a cikin garin Sokoto ba ma sai ka wata unguwa nan unguwa ku ga mallamai nan Birjet to amma saboda addinin yayi muna sauki shi yasa kowane masallaci an sa laspika kuma yan Allah ya so kana iskan ma kowane masallaci ko da sati sati na ana darasi masallacin ungo to duk masallacin yau duk darussan da aka yi masallacin ungo ku baka da lokacin zuwa ko guda ko guda baka da wanda a shi ga yanzu ga masallaci nan ga masallaci tanki ga masallaci nan na bello goyewa ga masallaci nan na su dan ali ga masallaci nan g-lion ga masallaci nan quarters din custom custom quarters ga ko ina kewa kuma kowane akwai darussan da aka yi ciki ne kowane babu masallacin da ba a karantar suwa baka da lokacin zuwa ko guda wadda wani uzuri gare ka ba ma sai ka tahi dan nan ka ce cikin gari inda mallamin cikin nan unguwar ku ga gidan ku ga kila ma nan ma ka sallah mutum nawa ka sallah masallacin tare shi aka sallah amma duk karatuttukan da aka yi nan ba tare da iyaka ta ya toye sallah ɗaya ta ya ta mutum nawa to faɗi wani uzuri zaka ba Allah baka sani ba wani uzuri zaka ba Allah yawan don Allah da gwamna ya kawo buhuhuwa an ka ce a raba don a duk inda hake ba kana shekuwa ba ai mu an makwabta ne ai tare da mu aka sallah ka tawo kai tsuru tsuru da idanu amma yanzu tun da littafin addini na karatu baka da lokaci da an gama sallah sai ka taka tayyaka duk rediyo da talabijin da kunka buɗe yau babu yinin da babu programs ɗin addini a sawan ga mallami a cire a sawan ga mallami a cire a sawan ga mallami a yi tafsiri a yi hadisi a yi fiƙihu a yi fatawa a yi gasunan on daily basis kuma kuma dukka zanna jahili wani uzuri gare ka in waya ta ga mallamai nan tunda kana iya buɗe waya kana iya sayan data ka yi downloading ka saurari abubuwan banza to saurarin mallamin babu aula ga suna ana tutturawa gaban za duk wanda ya karatu a tura baka da lokacin saurarin su don haka babu wani uzuri da an ga mutum ya wani zama jahili babu shi ganganci na sannan rashin sanin ciwon kai na zama da jahilci sannan in ka kalli ko da yadda mutane ke sallah to za ka fahimci akwai jahilci mai yawa tare da su mai yawa domin babu jahilcin da ya ka taho ga sallar subahin ka samu raka'a guda ka tashi kawo raka'a guda ga ka ga mutum nan bai ji abin da ka ce ba kai karatu a sirci babu jahilcin da ya wuce wannan sallar subahin kai karatu a sirci kuma da yawan mutane don haka nan su kai me ke sa karatu a sirci ga sallar subahin jahilci ba iya karatu ba ko yadda ake tawa masallacin kasan akwai jahilci da an ce da zarar mutum ya bar gidansu ya taso masallaci to hukunci ne guda da wanda a cikin sallah don haka a zo da natsuwa to yan an kabbarta sallah za ka ga wasu da sassaka wasu da sauri ga duk wannan duna nuna jahilci yana demonstrating din jahilci ba a sani ba an ƙi karatu da sauran abubuwa to wanda bai yi karatu bai san dokokin Allah ba ni ga ganin rayuwa ta ma cikin ba ta da bambanci ta dabba tunda a ƙara ma waɗanga su ƙara ma ilimi su ƙara ma wayewa su ƙara ma basira ga yadda ake kaza komi na na ya zan ala basiratin kake yi ga komi ga yadda ake yi to kai zaman nan kake karantawa kaga komi iyaka dai baka da minti da jaki duk da rayuwarka ta kawata ma hakan nan kake yi kuma har a tsufa to ba daidai bane mu tashi tsaye ga karatu sannan ɗiyanmu da matanmu mu sa su makarantun ne ga makarantun nan islamiyya na akwai su darun da'awa ga ta mallama asma'u ga ta nan su bayar sun bude ga sunan dai ko ina yau babu inda inda ilimin addini na ba inda sai kai tahiya mai nisa to ka zo ɗaya abu ya gagara don haka ya kamata mu san ciwon kanmu ba a wasa da sannan shi karatu ba wai da yawa yake so ba a shi abin da yake so na cewa ka zama kanka kullun sai ka zo makaranta harafi guda ka ƙaru da shi an ƙaru to ‘yan an kai kwana goma tare harafi goma kenan ‘yan an kai wata guda ‘yan an kai shekara guda za ga ka tara masu yawa bisa ga a ce baka zo ba shekaran nan guda baka zo ba ko yi ba ƙaru da shi ba don haka ba sai an ɗiba zai yawa ba ɗabi wanda haka iyawa shi da abin da ya kaso ya zan kullum ana yi kuma ana daddakawa kuma bayan an yau kuma a sa abin da an kai into practice a sa shi ga aikace amma gaskiya ga tabi'a da muka yi a ce yanzu ku diba dan karatun ga da aka yi da wa'azi jiya na makara wani ya tsaishe ni muna magana har wajen biyar da rabi amma kowanne hito nan mahiyon mutane yanzu suna can zaman ne sai sun ji murya ta sannan su taso kuma makarar biye ya kamata a fara karatun ga saboda makarar da kuka shi yasa nika dan jinkirtawa to kuma waddu law tudhinu fayudhinuna sun yi gudun ka sassafta su yi da sassafcewa to ka gani ina jinkirta ku kuna ƙara jinkirta kaga jinkirin bai amfani ba kenan maimakon a taho ko da aka fara karatu mi a unhana a fara wata kalma ta tsere ma tunda ba mai sake maimaita ma ita za a yi ba lokacin ga an san da shi sai ka aji duk abin da an gare ka in lokacin karatun ne a taho awa guda ne ko an ƙara yan mintuttuka ne aka ƙara ga awa guda shikenan kuma an wuce wannan to don mi shedan baka lura da shedan naka sa ma wannan kasala inda kuɗi aka rabo baka yadda kowa ya rige ka wurin nan baka yadda ka zo da baya amma karatun da aka fara a ƙarhe biyar sai ka iskan wani sai shidda shidda da mintuka yasa da ya taho wa'azi ana batun tashi sannan ya taho kuma wa'azi ya taho yi haka abin ya koma wasa ya kamata mu san ciwon kanmu ba a wasa da addini to wasa da karatun addini wasa ne da addini shi ya nuna ba da gaske haka addini duk wanda bai karatu da gaske to ya nuna ba da gaske haka addini ba Allah ya shirya shi mu سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك